الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ɗaya ga watan jima'a al'afir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira na ba alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha da ashirin miladiya dan ba manta ba muna cikin suratul nur inda muka yi darasi na biyu a cikin wannan sura mai albarka muka kuma tsaya a darasi wato aya ta sha uku za mu dawo a gurgudi malai ƙara biya mana daga aya ta sha ɗaya don mu dora daidai inda ya kamata mu dora muna roƙon ubangiji maɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji sunna
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Allah madaukakin sarki yace innal ladina ja'u bil iski hakika waɗanda suka zo da wato kagaggen labari na ƙarya waɗanda suka canja labari wanda yake wato ga yadda yake suka juya sama ta koma ƙasa usbatun minkum wata tawaga ce daga cikin ku. Allah yace la tahsabuhu sharran lakum kar ku yi tsammanin wannan abin da ya faru ko gidan annabi alaihi salatu wassalam da mu'minai gaba ɗaya sharri ne a gare ku ban bar wannan maganar huwa khairun lakum wannan alheri ne a gare ku domin lokacin da za a zo a yi mutum kagi a yi mai sharri to yana nuna alamun cewa zai samu ɗaukaka ko shakka babu to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce li kulli mri'in minhum kowane mutum daga cikin su wa'annan tawagar maktasaba min al-ismi za a baki daidai da abin da ya tsoro wurta na laifin da yake wannan yake wallahi kibrahu ko kubrahu a wata kira'a wanda ya jibinci lamarin ya jita jitar da ƙarya minhum daga cikin su shi kuma lahu azabun azim akwai azaba babba a kansa sai da Abubakar Allah ya kara masa yadda yace wannan sirrin da aka yi mana ko muna jahiliya ba ta yi mana irin sa ba aka sai da Abubakar yace yace a ta jahiliya ba ta yi mana irin wannan abin da aka jefa mana a cikin gidanmu ba to ji da Allah madaukakin sarki yace to shi wanda ya jara gamar ya da alfajar lahu azabun azim azaba mai radadi ta tabbata a gare shi wanda kun ga tsawon da aka dauka kamar yadda muka yi bayani tsawon kwana 30 gaba ɗaya Madina ta yi shiru yadda ka san an yi mutuwa kwana uku cirko sai da rana ya ta tana kuka ba bacci awayenta baya yankewa mahaifiyarta ummu rumman take cewa wallahi na yi tsammanin zuciyarta za ta fashe saboda irin yanayin da ta shiga sannan mun riga mun biya mun ji irin yanayin da wato a ta makota da sauran mutanen kirki ke shiga sai da wata baiwa Allah ta zo ta shiga gidan kawai ta zauna ta taya ta kuka to shi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana labaran abubuwan da suka faru a ayoyin da zamu ji nan gaba sai Allah ya ce
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين alim لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك أولئك عند الله هم الكاذبون Allah baraukakin sarki yake laula istani ake muhu dan me ko kuma ka ce ina ma wannan abubuwan guda biyu tun da abin ya shafi muminai dan me istani ake muhu yayin da kuka ji wannan magana wannan mu'minuna wal mu'minatu ba ku yi wa muminai maza da muminai mata ba wato nana Aisha da Safwa da gina Muhaddis me yasa ba ku yi musu zaton bi an fusim akan kawunan su khairan ba ku yi musu zaton alkhairi ba ko kuma laula istami'tumuhu dan me yasa lokacin da kuka ji maganar zannal mu'minuna wal mu'minati ba ku yi dau abin irin matsalar ka dangana akan kanka cewa in ni ne abin ya faru irin wannan abin ya taso ya ya zan ji abu me yasa baka kwatanta da kanka ba wa qalu kuma me yasa baka ce hadha ifkum me yasa baka rika cewa hadha ifkum mubin wannan ƙarya ce wanda take mabayyaniya ba wannan shine ka'idar musulunci a wanda yake kowa almuttahamu bari'un suke cewa hatta tasbuta tuham duk wanda ka gani gaba ɗaya asali innocent ne shine ka'idar musulunci ba ka zargin mutum da laifi har sai ka kama shi da laifin kuma hatta a kota yayi haka ne almuttahamu bari'un hatta tasbuta tuham aka ce faɗa duk wanda aka zo ana interrogation ɗinsa to baya zama mai laifi sai ka ji ana zargi ba ga yan jarida ana musu gyara in ana tattaura sai an kama wani da laifi sai a ce a wanda bai ake zargi saboda zai ba baka da exhibit din cewa wani yanzu lalle yayi kaza sai ta tabbata idan mutum yanzu ga lokaci yayi kaza a rediyo ya ji kai ka tsara to kai ba kaji ko dai a defamation of character ko allegation duk za a iya kama ka da wannan cewa ka kai ka jeje shi da wani abu saboda haka Allah madaukakin sarki yake dan mi lokacin da kuka ji maganar ba ku yi mu'mine maza da mata zaton alkhairi ba ku rika cewa hada ifkum mubin wannan ifku ne kaje ne kira ne wanda yake mabayyani shine ba da suke cewa wato kamar da mai tafsiri ya kai yake cewa fa in kana wato shi wannan kasu zalikan kalam ala anfusihim bai za su kwatanta zantuttukan akan kawunan su ba fa in kana la yaliqu bi in kuna so ku gane kowa yana so ya gane irin girman girman nauyin kalmar da aka tura gidan annabta dauko kalmar ka sa ga mahaifinka da mahaifiyarka a cikin gidan ku yanzu ka dauko kalmar da aka jefa wa nana Aisha ka fara jefa wa mahaifiyarka kaga wanda ya jefe ku da wannan kalmar wannan irin kallo za ka rike ba shi da za mu zo mu ji irin wato wato fassarorin da malamai suke wa masu wannan jiban na na iya da wannan kage to shine ma ne yake cewa fa in kana la yadiku bihim fa ummul mu'minina aula bil bara'ati min in kowa ba zai iya daukar abin da kai gidansa ba ko gidansu ya da mahaifinsa yanzu ba zai iya fada wannan yanayin ba to na na iya ta kowa cancanta a jefa mata wannan cewa ta fi karfin ta haka in dai ka yadda mahaifiyarka saboda nagartarka ba za ta yi wannan ba domin babu aula ka tsora wa nana Aisha wannan an ce wata rana wato wannan ayat ita ta so kane akan Abu Ayyub al-Ansari barin gida wanda ya soki Annabi alaihi salatu wassalam a gidansa ana ta gaba ɗaya gari ya jiru sai shi ya samu iyalinsa sai yake cewa da ita ita Ummu Ayyub sai yake cewa da ita wato da yake yake sai take cewa ya Abu Ayyub matarsa sai take da shi ya kai Abu Ayyub al-Ansari a ba ta sama'u ma ya kullu na ta biya Aisha baka samu labarin abin da ake ta faɗa akan Aisha ba take gayawa wato mijinta radiyallahu anha qala na'am yace kwarai kuwa yace naji yace wa zalika al-kadhib ƙarya ce kawai wannan abin da ake gaya mata ƙarya ce sai mata tambaya yace a kunti fa'ilatun zalika ya umma ayyub sai yanzu ummu ayyub zaki yi abin da ake faɗa ta yi sai yanzu ki tambayar da wata kenan sai zaki qalat la tace a sai ce wallahi ma kuntu la fa'alu yace na rantsi da Allah ni ma ba zan ba qalat yace to fa aishatu wallahi khairu min na rantsi da Allah aisha ta fi ta fi ki alkhairi inda ke kira da alkhairi ba za ki wato wanda ta fi ki alkhairi ma ba za ta yi ba to shine laula in tabi'atumuhu zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan khair barin kasin da kai ka gan kai ne ya zaka abin da ya kamata duk lokacin ko kuna tare da mutum wannan ka'ida ina yawan gayawa hatta masu da'awa in wani abu ya faru in muka zauna Allah ina yawan faɗar da cewa zuratul nuru ba kaba da yake zaman mana laifin a ta a rayuwar mu a rayuwar ce ka rika applying din ka da an zo an je wani iya sanin da kai bar baka san shi da wani matsala ba ka fara generating din sa cewa bi ba har sai ya tabbata tun da can ba ɗabi'un sa bane idan abin ya tabbata sai kai addu'a ka ce to Allah ya kiyaye mu bi kuma Allah ya gide tunda ba ɗabi'a sa bace yanzu ya fada ina yawan ba da wannan misalin cewa galibiya fa da mai gaba ɗayan su mutanen kirki ne dama ba wai mazinata bane ba mazinata bane dai kai ne kai su suka fada shi yasa da wasu ka fara tsine musu bayan an jebe su annabi ya hana yake sun yi tuban da ko ya yi tuban da da za a raba duk mu'minan Madina ya ije su gaba ɗayan su saboda shi haddi yana ɗauke laifin da kai haddi to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a yi da zarar ka ji wani abu ya faɗa wani mutumin kirki da ka sani to fara exoneration din sa cewa bai ba har sai ya tabbata yayi idan ya tabbata yayi wannan kuma sai kai addu'a sai kuma Allah ya kiyaye kaga sai ka dawo matakin da zaka dauka to saboda haka shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada dan me yasa ba su zo da shedu guda hudu ba in gaskiya ne sai Allah yake fa in lam ya'tu bi shuhada to tunda ba su zo da shedu ba kuwa faulaika indallahi humul kadibun to a gurin Allah wayannan da suka kawo wannan maganar makaryata ne kawai tsantsa tunda ba ke da ya kace kawai na gan sun fito daga gida su biyu da mace da namiji ka karafi ne kaga dai yanzu in ka kalla zaka ce mutum ne yazo kawai gida ne ba kowa kuma wai da wata ji a gai ya kawo wata ya shiga da ita idan ka je kace ka kama su kai maka da shi ko da ba da suka shiga din lalata suka yi saboda baka da shaida babu shaida in dai babu shaida to ko shakka babu in ka gaya mutum ko da ka gani dai kada bi kai ba in kuma tsakanin kuma ba da sai ba mutum wuda a ce ka zo kai rantsuwa kamar da aka yi mata da miji ba rantsuwa kuma ba rantsan ka dauko bidiyo ka kai bidiyo bidiyo din ka kawo ba ruwan shari'a da wannan in dai shari'a musulunci ce in ka kawo ko za ta ce ba ta yadda ba to shi da Allah madaukakin sarki yake to duk wanda suka fada irin wannan fa ulaika inda Allah humul kadibun a gurin Allah madaukakin sarki waɗannan makaryata ne ta tattun makaryata ya Allah yake ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم الله ملوكين sarki yace walaula fadlullahi alaikum ba dan falala Allah madaukakin sarki ba akan ku wa rahmatuhu da kuma jin kansa fi duniya a wannan duniyar wal akhirati da lahira lamassakum la ya dantana muku bila dantana musu azaba fi ma afaftum fi cikin abin da kuka kutsa a cikin sa na tattaunawa duk wayannan yanzu za ku ga wai kwakwasar da ake da ma mu'minan ake daga cikin Hamna bintu Jahash an wa Zainab bintu Jahash mutum ne kirki ce kawai dan ba wa yayi da kariya ta saba Hassan bin Sabit Mista ibn Usaka wayannan guda uku su ake gaya wannan laula laula da su ake mu'minai ne tsotsai ne da su kawai suka saba kawai a zo ana magana kana da zaka ji ka amma wanda ba zai kyauta ba ka ka yadda kenan kawai me kun ka ce a wallahi ne ba wannan magana da kuke faɗa zancen banza ne to kawai a ce ka wanda zai kyauta ba da ba duk wannan abin da muka ga yana yi ka ga shi zuni zuni wannan abin da ka faɗa ya nuna cewa ka yadda yi kana goyon baya to wannan tofa bakin su kai sai Allah madaukakin sarki yake ba dan isa nake laula laula din nan ta sama ba da munafikai ake wa da mu'minai ake dan me kamar Allah ka jebi yake mutu me yasa ko kuma ina ma kaza kuka yi ba kaza ba to sai yake cewa wato la masakum fi ma afaktum fi da Allah madaukakin sarki ya ɗanɗana muku azaba cikin kutsawa da saka baki da kuka yi a cikin a cikin wannan magana da zai zai muku azabun azim da zai muku azaba babba shine ma da yake cewa ayyuhal khaiduna fi sha'ani aisha masu kutsa cikin sha'anin da aisha ke kafin Allah madaukakin sarki wato ya karɓi tubansu ya musu abuwa da sai ya ɗanɗana musu azaba a wannan rayuwar ta duniya wa hada fi man indahu imani wannan ba ana magana ga masu imani kenan wanda Allah madaukakin sarki zai karɓi tuban su kamidda wa hasan wa hamna bin tijai fa amma man qada fihi min al munafiqina ka abdullah bin ubay bin salul wa adrabi amma banda munafikai da banda dan salul da dan tawagarsa fa laita ulaika muradina fi hadhihi al aya ba su wace nufi da wannan ayar ba لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح هم ما سد العزيزية إيمان وازد كاوى وأيوها wanda za a wato za ka ɗauko shi kawo na jima ya nauyi to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa ita la kaunahu a cikin lokacin da kuke kafa zancen shi ne misalin da rai ana yi sai aika dama kawai sai ya tafi zancen ko ana cikin yi ya tsaya duk abin da yake ya jiru kawai sai ya ji tsaf zancen ya jika amma wani bai kyauta ba iya abin da ya faɗa kenan kaga ya ce kenan to shi iska na kaunahu a wata kira istul qawlahu bi alfinatikum mutuna lokacin da wato kuke rawaito magana kamar yadda mujahid da sa'id bin jubair suka faɗa ayyar wini ba'dukum an ba'd mutuna lokacin da sashin ku yake rawaito magana daga sai ya ji yayi magana zai ji wani ne wani ne ya faɗa yana ji yanzu da aka yi magana da shi kala ba amma yana kan yana zuwa gida yake mai ɗakin kin ji ko ashe abin da wani ai kaza ka ai na ka ji kai ko mai gida yake ai yanzu wani da yana faɗa to ka doran ka aro zancen kaya ka ƙara ya ɗai yaji ne Allah yake in tala kaulahu a cikin lokacin da kuke tafkar zancen bi alfinatikum da harasan wa taquluna bi afwahikum sannan kuna faɗa da bakunanku ma laysa lakum bihi ilmun irin abin da ba ku da ilimi a kansa ba ku da ilimin sa kwata kwata kuna ya ɗai yan social media ba ka da ilimin abu amma ka yaɗa an yi magana ka ce a guri kaza ka ji ko a tireda ko a bakin hanya ko kaza ko kaza ko kaza to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa tahsabunahu hayyana kuna tsammanin wannan al'amarin abu ne mai sauki wannan ya haɗa maganar da ake yi Allah madaukakin sarki yake kamar kamar da hadisi ya tabbata kai a cikin Bukhari da Muslim annabi ne da Allah sallallahu yana cewa inna rajula la yatakallamu bil kalima min tahti la ilaha illa ma tablughu yawi biha na mutum yana faɗan magana da zai raina ta amma sai ta fita da Allah madaukakin sarki wadda wato ta janyo mar fadawa cikin wutar jahannama tazara inda daga farkon jahannama daga farkon saman ta zuwa ƙarshe inda zai je wato dandamalin jahannama ya kai tsawon sama da ƙasa wannan kalma guda ɗaya kawai za ta janyo masa haka annabi alaihi salatu wasallam ya ce da yawa mutane suna raina zance amma wata kalma ɗaya za ta janyo mutum da sai ya yi iyo daga farkon wuta har zuwa ƙarshe wanda tazarar ta kai tsakanin sama da ƙasa to shine wa tahsabuna hu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuna tsammani kuna zaton wannan al'amarin abu ne mai sauki amma babba ne a gurin Allah ba ɗaukakin sarki sai Allah yake ne ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
Allah madaukakin sarki yake walau la in sami'tumuhu dammi kaga wani ta'abiri na gaba kenan shi ma ana ƙara jin hankalin su dammi in sami'tumuhu yayin da kuka ji magana ma yakubu wato qultum ba ku ce ma yakunu lana bi dace da mu an na takallama bi hada mu rika irin wannan zancen ba me yasa yayin da kuka ji ai ai ko limamin garin ku in dai ka yarda limamu shi ne limamin garin ku gaba daya ka ji wani abin ya faɗo irin wannan domin taɓa ka ne taɓa addinin ka kamata ya kace da farko ka fara rushe rantar domin kana yarda an rusa ku gaba daya gaba daya limamin da kuka yarda shi ne limamin garin ku ka ji irin wannan rantar to kamata ya ka fara kauda rantar to Allah yake cewa dan me yasa lokacin da kuka ji maganar kultum ba ku ce ma ya kunu lana bai dace da mu ba an na takallama bi hada mu irin wannan magana subhanaka me yasa ba ku ce dan ya tabbata ga Allah ba hada buhtanun azim cewa wannan buhtan ne wato irani kage ne wanda yake azimin kuma babba ya Allah yake ya ayyukumullahu Allah ya ne muku wa'azi inna allaha ni'ma ya'dukum bi ko lalle ubangiji madaukakin sarki da kansa yana muku wa'azi an ta'udu li mithlihi abada kar ku ƙara komawa irin kan wannan zantan har abada in kuntum mu'minin da sai in har mu'minin ne ku duba sharadin da wannan imam malik yace duk wanda ya kuma zagin aisha da wannan kalmar ya kafurta domin Allah ya ce in kuntum mu'minin in har mu'minin ne ku kar ku ƙara gaya wa aisha kalmar in ji Allah fa sai wani ya zo yanzu yana zargin da ka hau YouTube ka gani ka ji masu larabci da masu hausa da masu turanci masu zargin ta har yanzu har yanzu wallahi har yanzu saboda haka wannan shine Allah ya fara Imam Malik yake wallahi duk wanda ya zagi Aisha ya kafirta domin ya karyata alkur'ani karyata alkur'ani kuma kafirci shine kawai dalili kar wani ya dauka wai wannan kuma duk wanda ya karanta zai ga cewa ba haka kawai an kafurta wani ba domin ga dalili shi ta zo da wani tafi tabdidu da isaba ima ya jara baina sahaba inda yake cewa hukumun man sabba azwajin nabi me hukuncin wanda ya zagi matan annabi alaihi salatu wasallam to sai yake cewa amma hukumu man sabba cewa ya al-matlabul awwal hukumun man sabba aisha radiyallahu anha ya ka fara da hukuncin wanda ya zagi na Aisha Allah ya kara mata yadda yace amma hukumin man tabba Aisha radiyallahu anha bi hadithin ko sani cewa duk wanda ya zagi na Aisha da wannan kazafin da aka yi mata ya dauko ya kara dora mata fa huwa kafirun bil ijma' yace ya kafirta da ijma'in malamai shine kuma na uku a primary source na jari'a ko daga Qur'ani da hadisi sai ijma'i to ijma'in malamai sun hada akan duk wanda ya tafi akan nana Aisha ta yi wannan abu ko ya ƙara da da zantar akan ta yi ya kafurta bil ijma'i gaba ɗaya malaman musulunci sun yi ijma'i to din ce wa qad dalla ala zalika alkitabu was sunna wal ijma' abin da yake nuna haka kuma akwai qur'ani akwai hadisi akwai ijma'i wa aqwalus salaf da maganganun magabata to sai yace kuma wa qad saka ibnu hazm radiyallahu rahimahullahu ta'ala bi isnadi ila hisham bin ammar ibnu hazm ya koro a cikin muhalla a cikin isnadin sa wanda yake ce daga wato hisham ibn ammar inda yake cewa naji malik ibn anas naji malik ibn anas ya kuli yana cewa man sabba aba bakri wa umar julida imam malik ibn anas yake duk wanda ya zagi sai na Abubakar ko ya zage sai na Umar duk buna da zai ba inji Imam Malik yace amma wa man sabba Aisha ko kila wanda ya zage Aisha ko kace ki zai inji Imam Malik wakila lau za ka ce da shi lima yukalu bi Aisha dan me yasa mutum ya zage Aisha ki kace ki zai ba za ban bulala ba aka tambayi Imam Malik قال جيزي لأن الله تعالى يقول في عائشة يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين saboda Allah ya faɗa akan sha'anin na Aisha Allah ya nemi ku wa'azi kada ku ƙara komawa kan wannan magana kage da aka yi mata har abada in mu'mine ne mafhumul mukhalafa shine in ba mu'mine bane ku ku koma shine ko shine wani din zance in ba mu'mine bane ba mu'mine bane ku ku koma amma an mumine ne ku kar ku ƙara komawa zancen cewa ta yi imamu dalil hijira kenan imam malik yace fa man raha fa qad khalafa alquran duk wanda yake suna da ya saba alqurani wa man khalafa alquran qutila wanda kuma ya saba alqurani kake shi ake inji imam malik ibn hazm yace qaulu malik ha huna sahihun yace ko shakka babu magana imam malik anan ingantacciyar magana ce وهي ردة تامة domin zagin na ra'aisha ya ce ridda ce cikakkiya idan mutum ya yi duk ya zallata to ya yi ridda cikakkiyar ridda sannan wa takdibu lillahi ta'ala fi ida wa to fi kare ayi bi bara'atiha da kuma kayyata Allah dan gane da cewa Allah ya wanke ta ko kafi ba ta wanku ba shine kawai abin da mutum yake faɗa ba ta wanku ba kun ji magana Imam Malik alqabi Abu Ya'la al-Hanbali cewa man kazafa Aisha bima bara'aha Allah minhu kafara bila khilaf bila khilaf duk wanda ya jefi na Aisha daga abin da Allah ya kubutar da ita ya wanke ta daga kai kafara bila khilaf ya ya kafurta ba sabani sannan an haka to ijma'i ala hadha ghairu wahidin akan wannan ba magana guda ɗaya ba an haka to da yawa maganganu ibnu abi musa yana cewa man rama aisha bi ma bara Allahu minhu wa qad maraka min al-fi duk wanda ya je guna aisha daga abin da Allah ya kubutar da ita daga ciki to ya fita daga addini fita al-wato al-muruk fajile irin yadda ake harba kibiya ta tafi da gudu ta fice daga cikin abu shine irin wannan fita ya da gudu kafin an kar ya fita ba ya fita ya ta sannu sannu ba sannan wala ne yuna aqannahu nikahun ala muslima wanda ya irin wannan kuma ba za a ba shi auren musulma ba inda ya yarda ba za a aura masa musulma ba shi ta in mutum ya zo neman yaka a duba ga in yana zakin aisha da wannan kalma in ka ba shi ka ba an ne original Allah kuwa in dai yana zakin aisha duk ko me yake da jikar abai wajibi ne a duba wanda za a ga daga cikin bincike da ake yi wanda za a aura wa ya za a ga ko wani ana duba rayuwarta ne na duniya za ta huta kawai abin da ake dubawa kenan eh za ta huta ba za a duba abin da ya shafi lafiyar addinin ta ba kuma ko kwanan nan wanda ga wata auren ta kwanan nan ya mutu akan ba a gaba ai binciken ba da aka je ba shi ne yanzu ta dawo saboda shi har aran matan ta yake bayarwa aka zo tun min da nace wallahi ba kan hudu tace wallahi ba za ta yi tace abun ka bar matan ka wasu suna nan ko biyu ne a nan wasu suna dariya an zo tun min ta taje tace wallahi ba za a yi ta ba daga nan mai auren ya balle kwanan nan na san ta ni to ka gani saboda rashin irin wannan binciken sai ya je ba mutane cikin irin wannan wato matsalolin to shi ne malam yake to wannan ba za a aura mata magana ne gudu kudama da dewa daga cikin ma'abota ilimi imamu nawawi ko a jariyan wannan hadisin a cikin almajmu da yazo jariyan hadisin cewa bara'atu aisha min al-irsi wa hiya bara'atun qadi'atun bi nass al-qur'an al-azim yace kubuta na aisha daga kajin da aka yi mata yace ku sani cewa kubuta ce da take yanke da nass al-qur'ani mai buwaya walau ta shakkaka fiha insanu ina inda za a samu wani mutum ya rika gogonto akan haka wani iyazu billahi ya Allah ya tsare mu daga wannan sai yace tara kafiran murtaddan bi ijma'il muslimin duk wanda yake gogonto akan kubutar na ra'ayi daga wannan ya zama kafirin da ya ridda da ijma'in dukkan musulmi inji Imam Nawawi da yarwa ura hadisi Ibn Abbas kuwa Allah ya kara masa yadda cewa lam tazani mar'atun nabiyyin min al-anbiya'i ba taɓa samun wata daga cikin matan annabawa ta taɓa zina ba ba ma wai annabin Allah ba wanda yafi kowa matsayi duk sauran annabawa ba matan da aka taɓa samu ta yi kai ko matar annabi Lut da muka bibiya a baya cewa ita tana haɗa abubuwa daban-daban to ba a taɓa kawo mana kisa ta yi zina ba kaga tana cikin yan wuta saboda a ƙarƙashin annabin take tana yin zina ta taɓa gidan annabta kuma sannan kuma za a sa question mark da yawa kai ƴaƴan da suke cikin gidan annabi lut yana da ƴaƴa da ita mata to ko abdullahi da abu zai ce duk annabawa ba taɓa rawaito mana cewa matar wani ta yi zina ba a cikin annabawa ballantana annabin da ya fi kowanne daraja to haka abdullahi da abu zai ke faɗa yake cewa wa hada ikramun min Allah ta'ala lahu wannan ko girmama su ne da Allah ya yi Allah ya girmama annabawa shi da waje ba su mazinata ba ibnu al-qayyim ya hakaito ittifaqin malamai akan cewa ala kuburi qalibi aisha cewa shi ma ya hakaito ka duba zadul ma'ad da sauran wuraren da ya rubutu da yawa akan nana aisha za ga ya hakaito magana cewa malamai sun yi ijma'i akan duk wanda ya zagi aisha wato ya kafinta kuma ya zama zindiki wa yukal fa'iluhu riddatan wanda ya haka kuma za a kan shi a matsayin wanda ya ridda na'udhu billahi min zalik yace muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga wannan magana to wannan shine hukumin ban san ba Aisha da wato san ba Aisha to idan ba na Aisha mutum ya zaga ba fa da wannan kalmar wajen da ya zaga da cikin mata annaba ne ta zo ta bi dauko wata misali da zaka ji da kunne na ji wani daga cikin masu irin wannan abin yana zagi Allahumma la'an sana mai quraishi wa bintayhi ba wannan kalmar wai Allah ka tsinewa wato gumakan quraishawa da ƴaƴansu da rukun ya tsaya haka sai ya bayani ya ce a ni Abi Bakr da Umar wa Aisha wa Hafsa sai fito ma da abun karara dan san ba ka je ka karara wannan ba wai kai akai ba da kunne na da Allah sai ce yana nufin Abu Bakr da Umar da da ƴaƴansu yace da Aisha da Hafsa to dai kuma wannan wurdi ne wayan kai wannan zaka samu lada akwai lada idan kai sau kaza za a baka ladan kaza Allah kuwa eh idan kai zaka samu ladan kaza idan kai sau kaza eh su ne dama ai su ne ai duk wannan bayanin da su muke eh to saboda haka shine ma da yake cewa to wanda ya zagi wajen ta ba to duk wanda ya zagi wajen Aisha misali ko Hafsa kamar yadda suke kama sunanta eh zaga to malamai suna da maganganu guda biyu magana ta farko kace duk wanda ya zagi na Aisha kan wajen na Aisha ko Hafsa ko Ummu Salama ko ko ko ko ko wace a cikin Salama to kamar wanda ya zagi wasu sahabbai ne ba wai Abubakar da Umar da Usman ba wanda ya zagi sauran ne shine magana ta farko magana ta biyu wanda ya zagi ko ya jefi ɗaya daga cikin mata annabi alaihi salatu wasalam to daidai yake da wanda ya wa nana Aisha kage har za a kiyasin wannan maganganun da aka yi akan sa ba wanda ya jefa hafsa yanzu to duk abin da aka faɗa akan Aisha hukuncin ne akan sa shine maganar malamai ta biyu wasu daga cikin matan wato malamai ko suka ce a'a shi abin da ya fi inganci dangane da zagin su shine man qaraba wahidatan min ummahatil mu'minina wa huwa ka qabdi aisha amma gangamin magana da tafi inganci duk wanda ya wa wa ɗaya cikin mata annabi kage daidai yake da yayi wa aisha kawai wanda hukuncin da aka kawo domin ai martaba annabi ka taba yawa duk wanda ya taba Hamza ko Zainab ko ɗaya Zainab din ko Sauda ko ko duka to daidai yake da yaji fa aisha ita kuma mun ji abin da malamai suka faɗa akan ayoyin da suka sauka akan wa akan nana Aisha ya ya ga koma biyaji akan sauran matan ba saboda haka akai ake duk wanda ya je ɗaya daga cikin su to an yi kiyaji da abin da Allah ya saukar wa nana Aisha akan saboda haka zagin wayannan bayan Allah wato fita ne daga musulunci ko shakka babu wannan shine a dunkula abin da nake so dama mu ji to Allah madaukakin sarki yake ya ayyukumullahu Allah ya ne muku wa'azi an ta'udu li mithlihi kada ku ƙara komawa kaga ne mithlihi irin wato kwatan kwatin irin wannan zancen ba wai kan zancen na ra'i ba irin sa ba kan ku ƙara koma kaciya ta yayi abadan har abada in kuntum mu'minina in ba mu'min in kun kasance mu'minai in ba mu'mini ba ba mu'minai bane to ku yi kenan ya Allah yake wayi bayyinu Allah a garin nan ba Najeriya aka samu shekara 2001 ko 2 akwai a cikin jihohin nan wanda suka janyo lara Aisha goma ga watan Muharram suka janyo kai bakakkariya suna dukan da suna cewa ita ce Aisha wallahi alazim a Najeriya a arewa maso yamma aka rika janta ana duka ana ce mata Aisha ai da wato da gangan ku ake cewa wai ba a san me dalilin da yasa muka fada wasu musibu ba wallahi an san wayannan abubuwan tsokanar Allah ne sai ta alfarmar ubangiji madaukakin sarki tsokanar Allah ne taba waɗanda Allah ya fito tsokanar Allah ne sai Allah madaukakin sarki yace wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah madaukakin sarki yana bayyana muku ayoyi wallahu alimun hakim kaga da kansa yake yana bayyana muku ayoyi ya fito da su karara wallahu alimun hakim lallai Allah masani ne hakimin kuma gwani ne hikima wajen sanya abubuwa yadda ya kamata saboda haka shi ya sanya abubuwan da duk ya daukar da kwana talatin da aka yi wahayi bai sauka ba da abubuwa da suke tafa ruwa cikin ilimin Allah da hikimar sa dan so yake ayi tamsiki wa li muhitan lahu alladhina amanu wa yamhaq al-kafirin dole abu bambance tsakanin dan da nominal muslim da muslim dole idan jarabawa ta faruwa ba a gane waye ba za ka gane masoyinka wajeran da baka da shi na ga wani matashi da ya samu kuɗi yanzu na ce abokanka na da wanda zan da baka da komai su ne ba abokanka na gaskiya in kana so ka fahimci wannan ka fahimci saboda matashi yanzu da yayi kuɗi zai ga ya canja abokai to ba za ka gane suna son ka ba sai ran da ka faɗa kwata yadda kai yayi wara kwata za ka fito da wuri samu sai ran da ka faɗa yadda to shi ne Allah madaukakin sarki yace aya ta gaba na'am إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة la haula wala quwwata والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah madaukakin sarki yake innal ladina yuhibbuna lalle waɗannan da suke zan an tafi albahita albaja ta rika yaduwa fiyada ta ɗan social media kawai ya ga mutum ya dauko abu haka kawai ya rubuta wannan abin da kake yi ba wallahi sai Allah ya tambaye ka kai dan da yawa wasu dauka su social media ba ruwan Allah da ita ayahsabu al-insanu an yutraka suda afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala Allahu al-malik al-haqq kuna tsamba da mun halice ku ne dan wasa wa annakum ilayna la turja'un Allah yace kuna tsammanin ba gurin ba za ku dawo ba fa ta'ala Allahu al-malik al-haqq Allah ya fi karfin ya halitta dan wasa kawai ya ajiye albanin da dan wasa ya fi karfin haka domin ya faɗi manufar halittar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka babu yadda za a wani ya zo ya ce ai kaza ai da wasa yake ba haka ce ta faru ba mun biya da ku a suratul tauba wasu suka ce wa sahabba annabi alaihi salatu wasallam ba kafin kafin ciki sai Allah ya saukar da aya قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون sai suka ce wallahi da wasa muke sai Allah ya ce la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum ba wani hanzari da za ku bayar kun kafinta bayan da kuna da imani domin zage wato masu imani da sukansu da abubuwan da ya shafi imani riddati in gaya musu wannan kalmomin Allah ya ce shi baya wasa da mutane saboda haka wannan shi ne da abin da ya shafi sha'ira ta ubangiji wa man yu'azzim sha'ira Allah sai ce fa innaha min taqwal qulub da abin da aka ce na Allah ne girma ba shi to yana nuna kana da takawa abu kaza na Allah ne yana nuna kana da takawa duk wanda ya zo da gaskiya abu Qur'ani ya an sa a kasa ya dauki girma ba sha'ira ce ta Allah sai ga wani abu da masallaci ya gyara girma ba sha'ira ce ta Allah wulakanta abun masallacin to da Allah take to saboda haka waɗanda suke kokarin yaɗa albarka tun ladina amanu dan gane da abin da ya shafi wanda suka yi imani sai Allah yake lahum azabun alim to azaba mai radadi ta tabbata a kan fi duniya tun a duniya za su fara dan tana kudu wal akhirati da lahira ko da zinna duba daga mala Ahmad mala Ahmad Tijani Yusuf Guruntum na bauchi ina ga wani abu da ya sako dan kilim ne kankani yana ta faɗa akan social media ko kawai irin babu karatu aka zo yake eh baya dan jin daɗi kawai sai doyo amma amma su zuwa karatun wai sun saka cewa wai wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai mala amar ba sai dai aka ji addu'a baya ganuwa yace suka rike maka kala kala bai ku kilim ne bai ku minti biyar ba yace wannan wata irin maziba ce yace wallahi dole sai da aka saki ya fito yayi rubutu a a wannan sa yace duk wanda ya fada ba haka ƙarya yake yace yi lafiyar salau zazzabi ya kuma a take kuma a gurin karatu da ya fada amma ya ga cewa gashi nan yi wace koma yace akwai lokacin da aka tawaye mai irin wannan yace ba yana maka yace wallahi da abin da yace sai da matan suka rika waya yace dan girman Allah ya rubutu sai saboda masifa kawai ana ta yadawa kaza kaza kaza to haka al'ummar mu take nan da nan yanzu zaka bi sai ka rasa daga ina aka samu maganar in yazo zai ce ma an ji ma gurin wani yaji kai a gurin waka ji ma a can yi shikenan to ka sani wala ta qahu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula duk abin da baka da ilimi a kansa karka bibiye domin da jinka da ganinka da zuciyarka gaba ɗaya sai Allah ya tambaye ka akan kawai ka zo ka rubuta yanzu kaza kaza kaza kaza ta kana biyu wai ka rubuta ne wata kila dan ai dariya ko dan ai kaza yana nan yana ta existing kuma ingan social media yanzu da zan rubuta abu shekara ɗaya da ta wuce inda injiniya yau zai zama furanti na idan ya zo kan abin ya yi like sai ya dawo sabo sharri ne jariya kenan ba sadaka jariya ba kaga inda alkhairi ga rubuta sai zama sadaka jariya duk wanda aka motso da aka ce ka ce alkhairi wato tsayi wato sadaka ko kuma in mutum zai hawo ka tuna wa mutane a cikin cewa duk wanda kana da mota ko babur kawo kan gada da wasu masu girma gwamnoni suka yi cewa an kawo ido ana cewa Allahu akbar in ka ga ko ka tuna wa mutane wannan duk wanda wani ya gani to zai ka samu lada amma ka rubuta wani abu wanda yake koma bayan haka sharri to wallahi tallahi duk ran da aka motso shi sai an zaba kamar shi ita wata har yanzu ba san amfanin ba su san amfanin abubuwan da Allah ya ba su na baiwa ba Allah ya ba ka waya ya ba baiwa da ita to kai kokari ka ba Allah ya cikin ta amma wasu za a je barna da ta'adi suke yadawa idan wani yayi ko wani ya sako wani abu na albaja wai ya saka a duniya yana so su gani to duk wanda ya gani kana da kamashi sai dai wani abu ne ka gani kake so ka tura wani wanda ka san zai iya fadakarwa akai ka tura masa wanda yake na alwajan wannan ba komai amma kawai ka sawa duniya ta gani in dai alwaja ce ko shakka babu za ka fara domin al'ummar yadda take yanzu da za a zo mu yi bayani mu shiga layi abin da ya shafi tsibbu da bokanci misali a ce ga yadda ake kaza kaza kaza wani abu a koyi idan aka tashi wani zai zo ce ka ga ya wariya ake a ce in kai amma za ka rubuta Allah da wanzo amma ba za ka samu kuɗi wallahi wani ya ya zo ya tare ka ya ce ka ga ba shi ya da wani ne zai tuba ya abin da yake ya da yake ga ba kenan idan ya zai tuba to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce ma shi ya da wannan alfakar lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah la yi musu azaba mai raɗaɗi wato fi duniya a duniya ta yanke ta hanyar ne yin haddi haka shi ne azabar da za a yi musu a duniya haddi sai Allah ya ce wato wallahu ya alamu ko sannan kuma wal akhirah da lahira shi kuma bil azab a duniya shi ne azabar da za a yi musu a duniya shi ne a musu haddi a lahira kuma a yi musu azaba wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah yana da raku ne ba ku kina ba sai Allah mana wajen sarki yake ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم Allah yake walaula fadlullahi alaikum ba dan falala ubangiji akan ku ba wa rahmatuhu da kuma jin kansa wa anna Allah kaga me jawabin sarki kenan laula ne jawabu laula shine da azabakum ba dan falalar ubangiji ba da kuma jin kansa da ya azabtar da ku wallahu ra'ufur rahim lalle ubangiji madaukakin sarki ra'ufun mai tausayi ne rahimu kuma mai jin kai shine wanda yake laula hada laula wato hada la kana amrun akhar ba dan hakan ba ai da yake kaji wani labarin daban sai dai wala yake innahu ta'ala ra'ufun bi ibadi sai dai ubangiji mai jin kai ne ga bayinsa rahimun bihim ne kuma tausaya musu ne fataba ala man taba ilayhi min hadhihi al-qadiyya shi da ya karbi wato tuban wanda ya karbi tuba akan wannan matsala sannan kuma ya tsarkake wanda ya tsarkake ta hanyar haddi wanda aka tsayar musu da haddi a ciki to sai Allah yake ne na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان wani ومن يتبع خطوات الشيطان فإن إنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء na'am والله سميع عليم Allah ya ce ya ayyuha alladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya kamar yadda Ibn Mas'ud yake yawan faɗa cewa idan muka ji wannan ayar yace ko abin hawa muke tsayawa muke domin ba kowa Allah ya kira ba alladina amanu yace to Allah madaukakin sarki yace ya ku wanda kuka ba da gaskiya kaga malamai suka ce kamar an dawo yanzu kuma ana yau sauran kowa da kowa wa'azi bayan an kwankwashi kan wa'ancan la tattabi'u khuduwati shaytan kar ku take ku bi hanyoyin shaytan shine khuduwati shaytan kira ku da yake da da ya rantsuwa cewa ina aka audanna lahum siratal mustaqim wannan rantsuwar da ya rika yi thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min ko wa min qalbihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajid duk wannan kalmomin da ya faɗa duk tarko ne zai rika kasawa mun sha ba da misali kamar da ibnu qayyim yake faɗa in ya ga ba zai jefa ka shirka ba zai dawo ya jefa ka bid'a in ya ga ba zai haka matakai tarkon sa wajen guda gida wanda kawai daga wannan zai dawo da kai wannan in ya kaci wannan zai dawo wannan haka ya dan yake to kar ku bi wannan tira kun da yawa hanyoyin sa Allah ya ce wa man yatari yaqudwati kenan duk wanda ya bi hanyoyin kenan kuwa duk wanda ya bi hanyoyin kenan gaba daya ko fin irin fuggar da kenan yake yi duk wanda ya fada nan to sai Allah yake fa innahu ya'muru bil fahsha to ku sani ke dan in ka fada tarkon zagi umarni yake da alfasha wal munkari da ababan ki waɗanda Allah baya su walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ba dan falalar Allah da kuma rahmatsa akan ku ba ma zakaminkum min ahadin ba sai daga cikin ku da zai tsarkaka walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah na'am abadan har abada wato babu wanda zai tsarkaka a cikin ku har abada walakin Allah yuzakki man yasha sai dai ubangiji malaukakin sarki yana tsarkake wanda ya ga dama wallahu samiun alim lalle ubangiji malaukakin sarki mai ji ne alimun kuma masani sai Allah yake ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتيم أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله
wala yakin ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله na'am وليعفوا وليصفحوا wala yakin ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Allah madaukakin sarki yace wala ya atali ulul fadli minkum kada wa abota falala daga cikin ku rika rantsuwa suna jan alwaji cewa an yi uju ulil qurba ai Allah yi uju ulil qurba ba za su bawa ƴan uwansu na jini wato wani abun alkhairi ba ai a- a baya mun biya da ku sai da Abubakar Mista a gidansa yake karba abinci daga rana yace to da gero wallahi ba zai ƙara cin abinci gidansa ba kuma ya rantsu daga yau yake ba ni ba kai duk irin yadda ake goya ka ana ma abubuwan alkhairi kuma abin da zaka saka mana kenan to bayan an gama tun da shi nitsa baya cikin san salo to sai yi ne ya jaji ya Allah ya bayan an gama da wannan matsalar sai ya dawo kan da yana hawo baka yace ku kuma wala ya atadu ulul fadli minkum kada ba abota falala daga cikin ku turka rantsuwa wata ati da yalwa wanda Allah ya ba su abun duniya suke da dukiya da sai na Abubakar ai kada su rika rantsuwa ayyo to ulil qurba cewa ba za ta ba wa ƴan uwansu na jini abinci ba ko wani abun duniya wani mataki na kuma waɗanda suke miskinai ne talaka domin mista talaka ne bai da komai shi sa ya zo ma gidan ake ci da shi wani muhajirin sannan kuma hijira ya daga Makka zuwa Madina abu yana da wani mataki na falala daban-daban fi sabilillahi dan daukar kalmar Allah ya Allah yake wal ya'fu lalle ji rika yin abuwa a su rika yafiya sai sun yafi wal yasfahu sannan su rika kauda kai ya biya da kau da kai suna da bambanci kamar yadda malamai suke faɗa to sai yake ala tuhibbuna malamai suka ce wannan aya ta sauka akan sai na Abubakar lokacin da ya rantsuwa akan shi wannan bawa Allah Misra yace falamma anzalallahu bara'ata ummul mu'minina Aisha wa abatin nufusul mu'mina wa taqarat yayin da Allah ya saukar da bara'a hukunta ta ummul mu'minina da Aisha aka samu kwanciyar hankali Allah ya karbi tuban wanda zai karbi tuban daga cikin kaba wayancin da muka faɗa a baya amma fa sai da aka yi musu haji bulala 80 80 aka yi a tsarin da tsarin sai da aka yi musu bulala 80 akan wannan kawai tsautsayin da ya dace Hamna binti Jahaj kanwa Zainab binti Jahaj sai da aka yi mata 80 sannan shi ma mitsa aka zo aka yi masa bulala 80 to saboda haka to miskini ne ko bai shi da komai kamar yadda muka faɗa sannan yana cikin almuhajirun to sai Allah ya karbi tubansa wa duriba al-adda alaiha wa kana sidiq radiyallahu anhu ma'rufan bil ma'ruf kowa ya san sai na wakar da kyautatawa kowa ya san shi da kyakkyawan dabi'u da falala da kyautatawa da yadda yake da yan uwa a jiki to shi ne Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar sai yace a cikin gabar ayar yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum in ba kwa so kuma Allah ya gafarta muku saboda ne aljaza'u min jinsil amal eh aljaza'u min jinsil amal shine sai da waka rika cewa bala walla wallahi ina so Allah ya gafarta mu yace na yafe ba kuma na kauda kai ya yafe wa minta yace ya dawo saboda yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan yace ya yafe mata kuma ya kauda kai yanzu ya dawo duk abin da ake maza doki ya biya idan mutum ya ba abu ka yaje din a fili kau da kai kuma banda tunowa ba irin yadda za ga mutanen mu suna yi kamar yace ya yaje amma ba zai manta ba a to wannan guda biyu in dai al-safu ne da al-abu to sai an manta gaba daya kuma yana da yake abin da yake haifar da a ta matsaloli a gidajen ma'aurata in dai mutum zai zo ya zauna yanzu a zauna za a yi sulhu in ka ji ya fara 2005 a watan Disamba za a yi bikin kanwata ta yi min kaza da ta kai kaza ta to akwai matsala wallahi za ka sha wahalar su sannan yanzu yake sannan fi sauran sabancin kuma lokacin da za a yi kaza ka ga na ba ta naira biyar riƙe to akwai matsala abuwa shi ne idan ka yaje sannan kuma ka manta gaba ɗaya a ɗauko shi ne misalin da muke bayarwa ya zo wucewa yanzu zai ji alwala lokacin da ya yi zai zai ji alwala sai kawai ya taka ta ya haƙuri da Allah na haƙura sai ka fara a gani dukkan hanya amma ba zai gobe sai kana ce ba na ba ka haƙuri sai ai na haƙura ya ya bai ma amma bai kau da kai a kanka ba to shi Allah ba shi da Allah ya kira shi fasfahi sab'al jamil saboda abu ne mai wahala shi ani ba kowa ne yake iya yin sa ba daga bayan ya yafe ya ba mata sai dai ka tuno ba to dabi'a ce babba mai girma to shi ne Allah madaukakin sarki yace ala tuhibbuna an yakira Allahu lakum shin ba ku so Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim lalle ubangiji madaukakin sarki ne gafara ne rahim kuma mai jin kai to ne da mu kai kan wannan ayoyin amma saboda muna da babban bako daga Hizba kamar yadda aka yi mun bayani shigowa ta kuma na gaba tsaya a nan Allah ya kai sati mai zuwa ma dora insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan sa wannan muka yi kuskure gaggawa mu ta Allah ya ba mu ikon gyarawa ya yafe mana insha Allah ta'ala za mu sauraro bayani